biyar ga watan safar shekara ta 1432 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da goma ga watan shi ya dace da goma ga watan ga watan ga watan sha ga watan daya shekara ta dubu biyu da da da da da goma sha daya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka ta suratu ali imran wanda yau za mu tashi a darasi na nawa ne am 26 darasi na 26 daidai insha Allah ta'ala idan ba ku manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 180 daidai yau za mu tashi aya ta 181 fadin Allah madaukin sarki laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب نكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الله شي حقيقة الله ياجي قول الذين قالوا maganar waɗanda suka ce inna allaha faqirun wa nahnu agniya cewa Allah faƙiri ne talaka ne su kuma su ne mawadata yahudawa ne suka ce inna allaha faqirun istaqraba minna wa nahnu agniya yahudu suka ce Allah faƙiri ne talaka ne ya karbi bashi a wajenmu mu kuma mu masu kuɗi ne yayin da Allah ya saukar da manzan lazi yuqridu allaha qardan hasanan فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون Allah ya ce wane ne zai ba wa Allah rance kyakkyawan rance Allah ya ninninka masa a ranar tashi alkiyama sai Yahuda suka ce tab ashe Allah na kuma talaka ne har bashi yake nema ka duba tsiyama da irin ta Yahudu to shine Allah mai da martani yake cewa laqad sami Allahu qawla allazina qalu inna Allah faqirun wa nahnu agniya Allah ya ji abin da suka faɗa cewa Allah talaka ne su sune mawadata amma sanaktubu ma qalu Allah ya ce da sannu za mu rubuta abin da suka faɗa min al-ifki wal firyati ala Allah na daga ƙarya da kirkiran zance zuwa ga Allah fa nujazihim bi za mu za mu sakaya da wannan abin da suka yi wa qatlahum al-anbiya kai ba ma wannan kaɗai ba sai mun haɗo musu da kashe annabawa da suka yi sun yi wa Allah ƙarya sun yi wa Allah ƙage ga kisan annabawa bi ghairi haƙƙin ba tare da hujja ko dalili ba wa naqulu za mu ce da su zuku azabal hariq ku ɗanɗana azaba ta wuta mai tsananin zafi wannan laifukan su ne kaɗan Allah ya haɗa musu a wannan aya ɗin da ya mayar musu da martani wannan aya ɗin in tana nuna wani abu abin da suke nuna mana cewa ashe dai Yahudawa ba su ladabi ga Allah da haka babu mamaki bane don sun yi kokarin rusa addinin Allah ko sun yi kokarin danna maganar Allah ko sun yi kokarin wulakanta bayin Allah to Allah ma sun zage shi dan wannan zagi ne yayi dan Allah ya ce ku ba da rance a ninninka muku to rancen me Allah zai shi wai ai Allah wai wai talaka ne wai fakiri ne wai su su ne mawadata saboda tsabar rasar kunya to Allah kiyaye Allah ce zalika bima qaddamat aydikum idan an jefa su cikin wuta za a ce da su wannan sakamakon abin da hannayenku suka aikata ne wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid lalle Allah ba mai zaluntan bayinsa bane fa yu'azzibu bi ghairi dhanb ballantana ma a ce yayi wani azaba ba tare da zunubi ba ai ko lalle wannan zunubi da suka yi ya cancanta Allah musu uquba da azaba akai sai ya ce mu
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين
alladhina qalu inna allaha ahida ilaina sune wanda suka ce ai Allah yayi mana alkawali wannan aya ta sauka ne akan Ka'ab ibn al-Ashraf da is- irin su Malik ibn Saif da Wahab ibn Yahuda da Zaid ibn Tabut kamar yadda Imam al-Baghawi ya faɗa cikin tafsirinsa da irin su Finhas ibn Azura da Huyay ibn Akhtab zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka suka ce ya Muhammadu tazumu anna Allah ba'athaka ilaina rasulan kai kana raya cewa Allah ya turo ka zuwa gare mu a matsayin manzo wa anzala alayka alkitab kuma wai kana cewa Allah ya sauka maka da littafi wa anna Allah ta'ala qad ahida ilaina fi taurata to mu Allah yayi mana alkawali tun a cikin attaura Allah nu'mina li rasulin cewa kada mu yi imani wato da wani manzo yaz'umu annahu ja'a min indillah wai Allah ya musu alkawari wai a cikin attaura wai Allah ya ce da su wai kada su yi imani da duk wani manzon da zai zo ya ce shi daga Allah ne hatta ya atiya na bi qurbanin sai ya zo mana da wani qurbani abin da ake nufi da qurbani wato wani abin da zamu nemi kusancin Allah da shi ko wata dabba ko wani makamancin wannan wanda zamu yi mu samu alaka da ubangiji A- malamai suka ce abin da ake nufi da alqurban shine kullu ma yutaqarrabu bihi al-abdu yataqarrabu bihi al-abdu ila Allah ta'ala min nasikatin wa sadaqatin wa amalin salihin duk abin da bawa yake neman kusanci da Allah da shi na yanka ko sadaka ko na aiki shine ake cewa qurban an kawo shi ne ala wazn fulan daga al-qurba ne an gane ko yawwa da a lokacin banu isra'ila a, a- a ganima da dukkan irin wannan alkarabin la ta hillu li bani isra'il ba su halatta ga banu isra'ila su ci su yi amfani da shi ba hatta ganima idan an je yaƙi in aka samu ganima to ba sa cin ganima idan suka mika wannan qurbani ma'ana suka bada kamar wani abu na sadaka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma wata ganima in suka je yaƙi suka samu alamar Allah ya karɓi wannan qurbani ko Allah ya karɓi wannan ganima ɗin yaƙin da suka yi sai Allah ya turo wuta sai ta zo ta cinye wannan abu su da a, a, a- a shari'a su a, a haka take wannan wutar kuma wata wuta ce ba jar wuta ba ne narun bai zuwa minas sama farar wuta ce daga sama Allah yake saukar da ita sai ta zo ta cinye wannan abu kuma ba ta da hayaki farar wuta ba hayaki za ta cinye ganimar kuma duk sadaka in sun bayar shine qurbani din duk sadaka idan sun bayar ko wani abu na taimako in sun bayar da niyyar sun bawa Allah to in Allah ya karba din sai a kawo wannan farar wuta din ta sauko daga sama sai ta zo ta cinye wannan kuma ba ta da hayaki tana ƙara tana tana ƙara ita wutar take zuwa kamar yadda malamai suka faɗa to suka ce wai su an yi musu zuyawa su ne fa shi yasa Allah ya ce allazina qalu inna la ayida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar ya zo mana da qurbani sannan alamar Allah ya karbi wannan qurbani din shine wuta ta cinye to shine Allah yake cewa ulga ya musu ya Muhammad qad ja'akum hakika ya zo muku ya ma'asharar yahudi ya ku taron yahudawa rusulun min qabli wasu manzanni sun zo muku ba ni ba bil bayyinati da hujjoji bayyanannu wa bil ladhi qultum da ma abin da kuka faɗa din na qurbani din kafin ni Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad wal qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultum wa bil ladhi qultum din ay wa bil qurbani alladhi talabtumuhum talabtumuhu minni ai an samu wasu manzanni da suka zo kafin ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun zo muku da dalilai da hujjoji kuma har da qurbanin ma sun zo muku to in haka ne Allah ya ce falima qataltumuhum in kuntum sadiqina to me yasa kuka kashe annabawa tunda kun ce ahida ilaina Allah nu'mina li rasulin ai Allah ya muku alkawali ya ba ku umarni ya sanar da ku kar ku imani da wani manzo imanin ku da shi sai ya zo muku da wannan qurbani din to ai an samu annabawa ai sun zo muku da wannan sun zo muku da gaskiya bayyananu amma kuka yi ta kakkashe su gaba daya irin su annabi zakariya da annabi yahaya yankan rago suka yi musu yanka kamar yadda za a kwantar da rago a yanka shi talas haka aka yanka annabi zakariya haka aka yanka annabi yahaya kuma duk yahudawa suka yi to shine Allah ce me yasa kuka yi wannan in dai da gaske ne da sauran annabawa ma ba ɗaya ba biyu ba malamai suna faɗa akwai lokacin da yini guda a lokaci guda an sai da yahudu suka kashe annabawa saba'in saba'in ba wai guda ɗaya ba waɗannan tsinannun yahudawan fa waɗannan waɗanda yanzu komai nasu ake komai komai nasu ake koyi da shi komai yanzu hatta lambar mota lambar motar nan da kuke gani yanzu aka saka da ai lambar motar mu mu a Najeriya ai mai kakken lamba ce ko to ba Amur- ba American model bane sai aka dauko ta America za ga sauran kasashe ko da film kuke kallo ko wani abu za ga wasu kasashen wanda ba America ba za ga lambar su doguwar lamba ce kamar irin tamu ta da ta inda wajen na aba ana to amma ta America sai ganta a tsaye haka take to sai aka canja yanzu motocin saudiya na 'yan sanda na sojoji na waye ɗinsu gaba fenti daidai da fenti ma duk irin na amerika ne uniform ma haka sojojin amerika sojojin saudiya za ku ga uniform ɗinsu ma iri ɗaya saboda tsabar imitation su ake kwaikwaya komi yanzu ga su ne ta zo nan wake ga mu wani tsari yanzu da da da da da da makarantu kwalejoji colleges of education na Najeriya suka ɗauko ana neman a ɗabbaka wani tsari cewa akwai abubuwan da aka aka karɓo daga tsarin karatu na Amerika duk darasin da ba a yin sa a secondary ma to a jami'a ma idan an je ko a college of education ma ba za a yi shi ba ka kabar da su za a yi kullum abin da ake a secondary za a yi kashe kuɗi yayi yawa kaza kaza yayi yawa za a kori ma'aikata za a rage ɗalibai za a yi waye da sauransu ana nan a hankali a hankali a hankali shikenan saura kuma a zo a ce to abinda ba a america dama ba a islamic studies a america ba arabic shikenan shi ma a cire qur'ani kan dama Allah ji kansa babu shi ko akwai hissa ta alqur'ani a secondary a secondary school akwai babu babu saboda bai da muhimmanci a wajensu amma su waye masu karatun ba mu ba ne ina ce ƙasanmu ne mu ne za mu rayu kuma mu yi wa kanmu da kanmu aiki ina ce an ce mu yi wannan karatun saboda yana da muhimmanci ne ta yanzu ministry of education ta jihohi na musulmi ta kasa sa hissa alkur'ani a cikin darussa da za a yi a kasa sawa amma an sa hausa fa hausa ko baka je makaranta ba sai an koya maka ko nan duk a ma'aji an koya muku hausa ba za a iya sawa ba idan sun saka ministry of education idan suka sa ƙuranin america za ta zo ta ta sare su ne ta kashe su tsakani da allah fa to arabic fa shi ma ba compulsory ba ne ba optional ne in ka ga dama ka in ka dama kar ka yi saboda bai da muhimmanci amma english fa ina jin ko jam zaka je ko jam ne zaka sai form zaka cika ai dama english jam is compulsory sai ka zabi wasu darussan guda uku ko nawa english dole ne shi wannan english din yaren waye ne yaren wasu ne ba to shi za kullum abin da muke faɗa mutum ya zama yana da commitment na addini kwamishinan ilimi na minister of education ko kwamishinan ilimi na wata state zai iya yin wani kokari irin darussa na addini ya ba su muhimmanci a sassaka su a makarantu mu ce makaran ba mu ce kafiri dole sai ya zo yayi ba amma mu din duk musulmin da ya ga zai yi qur'ani compulsory subject ba kada ya zo makarantar idan da an sa qur'ani compulsory subject dan Allah za a zo wani ya zo ofishin sa ya zauna bai iya karatun qur'ani ba to shi ba musulmi ne ba wai kafiri bane dan Allah me an cutar da shi a nan to wannan shine adireshi na tsarin kafirci baya tsarin kafirci baya mutunta addini kuma bayi da kima a wajen shi wani malami ma zuwa ya zo tarar dalibai sai dalibai irin yan sakandare din nan wasu suna so su zaba arabic za su yi waye ta arabic ko SA ko neko ko waye ta arabic ko wace ce wacce ake a zaria ta arabic sai zo yake cewa yake cewa kai yake ga yaran ce kai ku yi nesa ku duba ku ga masu arabiyar ma me suka ci me suka ciyar da wani kun taba ganin wani very important somebody a Najeriya mai arabic yara suka ce no no babu babu babu ce to kai dan me zaka dauki arabic me zaka yi me zaka yi da arabic wallahi malam malami ne musulmi kuma a makarantar musulmi yake gaya musu wannan akwai wani mutum very important somebody the other loves mai arabic to masu arabiyar ma me suka ci me suka samu in kai arabiya me za ka yi a najeriya me za ka zama guidance and counseling and counseling ya kansile su dan bai musu guidance ba counseling din kawai yayi subhanallah to wai waye zai cicibar da muhimmancin wannan abu in ba mu ba wallahi mu din ne dai yanzu ku din nan da kuke nan nan gaba da an tayar waɗancan manyan ko dai mutum ya mutu ko ya ritaya dole ɗayan biyu ne ko ya mutu ko ya ritaya in ya mutu ko ya ritaya dole na ƙasar ne za su tago to shi yasa ake so a sa mutane aƙidar san addinin tun daga ƙasa ko da wataƙila Allah zai kai ka wani matsayi ka tuno da wannan ka taimaka amma yanzu ka duba fa hatta jihohin da ake magana shari'a shari'a shari'a ana shari'a har yanzu fa ba su iya sa qur'ani fa a cikin a cikin syllabus fa na secondary ba wani abu mai sauki very simple ga alarammomi gardawa muna da su wanda qur'anin ma ji suke kamar ma daga lawal mafu suke karanta shi har yanzu ba ba yi ba har yanzu magana ma ba a yi kai yanzu wannan zaka zo kana magani suke ma kai baka ma san me kake ba rani wani an zo ana karatu aka ce ralan ka je ka koyi qur'anin nan ana zuwa ana biya karatun manya ce kai da Allah wannan tun muna yara muka sauki sun yi sauka tun suna yara Allah ya sauke da Allah ya musulmi mu ji zafin wannan abun kuma mu tunani ya zamu yi samar da gyara kun ga da wannan abun wallahi shine Allah zai duba zakatan mu ya rinka taimakon mu kuma ko mun mutu ya haskaka kabarin mu ya san mun damu eh ya san mun damu yanzu har ibo fa an saka ko ba gaba ne har ibo har yoruba duk ana yi a french har wace ce qur'ani fa yanzu dan Allah ibo ibo ya fi qur'ani muhimmanci abin tausayi ne wannan to wannan gwanda ma ka ce makarantun boko ma a- makarantun addinin ma wanda suke da sunan addinin ma babu kuma qur'ani fa shine constitution to abin da yasa kun san bai yi ba yahudawa ba sa so yahudawa ba sa so yanzu zan buga muku misali guda ɗaya idan da za ku samu syllabus na ƙasar saudiya na shekara talatin da ya wuce ba talatin ba ma ashirin da wani abu da ya wuce akwai ayoyin da suke magana akan alwala'u walbara'u nuna ƙauna da soyayya ga musulmi da nuna ƙiyayya ga kafiri da ayoyin jihadi babi babi na jihadi tun daga primary jiniya siniya jami'a duka amma wallahi nake gaya muku america ta sa kafan zuka sai da aka canza syllabus na duk ayoyin wala'uwar bara ina an cire su da wanda suke magana kan jihadi jihadi ne duk an cire su duk yanzu qur'ani ne kurin ya saura amma wani abin da zai burge kai yanzu a jami'ar musulunci ta madina islamic university of madina kowace faculty kowace kulliya dole akwai qur'ani ko kayi mahaddacin qur'ani ne akwai darasin qur'ani dole ne kuma compulsory ne in ka faɗi qur'anin nan ka faɗi wallahi tun daga aji ɗayan ka ji za a rinka kuma zama za ka yi a aji ka bada hadda wallahi har har har har har har 400 level dole ne wannan za ka yi shi a baka kuma za a yi ma jarrabawa kuma ka rubuta wannan ka'ida ne duk jami'o'in su haka ne saboda me qur'ani yana da muhimmanci a wurin su kuma ko da kai zaka zo gangaren ne Allah ramma ne wallahi sai kai to yi ku je ku duba ku gani mu yanzu faculty of arabic din mu ko islamic studies din mu akwai qur'ani a babu kuma wallahi wasu suna zuwa wallahi ba su iya qur'anin ba nawa ne malami za a gama ya je digiri ya gama ya zo ya aji yana an dauke shi yana karanta da islamic studies dole dai wata rana ai zai bukaci ya jawo aya akan wani abu wallahi ayar ba za ta jawo ba ni akwai wani malamin da ya karantar da ni ba sai na faɗa a- abin nan ba ya karantar da ni islamic studies ke karanta da ni wallahi idan an zo za a ja aya ba zai iya jan aya ba sai ya nuno ni ya- ya- ya ya- ya ce ayan nan ta kaza ba kaza chapter kaza wallahi wallahi sai dai in karanta masa ayar a gaban ɗalibai idan na ja ayar sai ce eh shi kuma yana turanci saboda an koya masa islamic studies da turanci aka koya masa amma ba a koya mai da larabci ba kuma qur'anin ma bai dauke shi da muhimmanci ba haka hadisi in ya zo text ba zai iya karanta arabic text din ba sai dai english text kuma wai wannan fa malami ne na islamic studies in mun gan shi aka ramaka Allah muke cewa malamin islamic studies ba zai iya jan hadisi ya fassara ya karanta shi larabci ba ba zai iya jan aya ya kai ta ba kuma wai malamin islamic wai islamic studies wannan babban ma magana ma akan shi kansa tsarin syllabus na islamic studies din ba inda za a zuba shi a faifai a tankade a rairaye akwai abubuwan da da yawa ba su da amfani zubar da su za a yi to Allah ya mana mai kyau to wannan dai shine akida ta yahudawa sun kashe annabawa sun nuna kiyayya da gaba da su shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa duk abin da suke faɗa annabi ƙarya ne inda gaske ne me yasa ba ku yi imani da waɗancan ba da haka ba za su yi imani da kai ba kuma ba za su yarda da kai ba to sai ya ce me
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير fa in kazzabuk idan har sun karyata ka faqad kuzziba rusulun min qablika wannan rarra shine Allah yake wa manzon Allah kai hakuri in sun karyata ka ma sun karyata wasu manzannin kafin kai ja'u bil bayyinati sun zo da ainihin wato hujjoji bayyanannu wa zubur az-zubur ana nufin ai al-kutub da kuma littattafai dan a laraba sukan ce almazbura ana nufin almaktuba kenan abin da ke rubuce mufradinsa singular din shine shine zabur kenan zabur kamar rasul ne da rusul rasul rasul da rusul sun zo bil bayyinati waz zuburi da littattafai wal kitabil munir da kuma littafi al wadihul mudhi' wanda yake a bayyane mai haske amma ina duka su waɗannan kafirai sun karyata annabawan kuma sun karyata littattafan da haka ba kai kadai aka yi wa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai Allah ya rufe da wata aya kuma mai ban tsoro cewa كل نفس ذائقة الموت haka وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور kullu nafsin za'iqatul maut dukan wata rai manfusa mai numfashi za'iqatul maut lalle sai ta ɗanɗani mutuwa lalle ne wannan sai ta ɗanɗani mutuwa ba wanda duk abin da yake da rai sai ya mutu kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa inna ma tuwaffawna ujurakum lalle Allah yake cewa za a ciccika muku ladanku ai jaza'a amalikum sakamakon ayyukanku shine ladan yawmal qiyama ranar karshe in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra idan alheri ne za ka ga alheri idan kuma sharri ne zaka ga sharri faman zuhziha anin nar duk wanda aka nesantar da shi aka kubutar da shi daga wuta nujjiya wa uzila anin nar aka kubutar da shi aka kautar da shi daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna to wannan albishirin sa faqad faza lalle ya rabauta Allah ka rubuta mu cikin waɗannan faqad wato zafira kenan bin naja ya samu rabo ya kubuta wa naja min alkhawf ya kubuta daga tsoro duk ranar da kawai gari aka ce yau ga kiyama an tashe ta Allah ya maka shamaki da kai da wutar jahannama aka ce tafi aljanna to kai kan ka more ka more ka ji daɗi ka dace da zuwa duniya duk wani tsoro kuwa ya kau amma duk yanzu fa muna cikin tsoro ne na'am wallahi duk muna cikin tsoro ne muna cikin tsoro ne saboda gaibu ne ba a san ina za a je ba aikin ma da muke Allah yana karba Allahu a'lam ko muna ta yin wani abu ma da yake ta rusa aikin bamu sani ba amma mutum ne ya zo yana cin auduga bai sani ba ya kunna wa karmamin sauta a can yana yana kone gona yana cin auduga yana tara ana cin auduga yana tara ashe wutar ta ci karmamin ta tsallako tana biyowa audugar yana ci tana ci yana ci tana ci yana ci tana ci akwai waɗanda suna ta aiki yana rushewa suna aiki yana rushewa suna aiki yana rushewa to baka sani ba ma ko kana cikin su ga zunubi ya yi yawa sai dai in baka fita ba kai kana zaune a gidanka ma zunubi sai ka ji shi rediyo kurum aka barka da ita aka ma hisabi da rediyon gidanka kawai ta ishe ka ta kai kai wuta Allah na'am saboda kaɗe kaɗe da zaka ji waƙe waƙe da zaka ji da ƙarya da zaka ji kuma ka san ƙarya ne ka koyi bayan ta kuma da cin mutuncin mutane da zaka ji ana yi ka ji kai dariya an ci mutuncin dan uwanka musulmi da giba da za ta saka kai rediyo kawai aka baka kai ma hisabi da kai da ita haka ashe akwai bukatar mu yawaita istighfari mu yawaita istighfari mu yawaita istighfari wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ce rayuwar duniya ba komai bace face rudi ne rayuwa ne mai jin wato jin daɗi ne kaɗan na rudi mata jin daɗi kaɗan algurur na rudi manfa'atun wa mut'atun wani amfani ne da jin daɗi gurur wanda yake tattare da rubi a ciki shi sa wani cikin salaf yake cewa ya duniya ya ke duniya gurri gairi ki rudu wani dai ba ni ba ni kam na gama gane ki na san ki gurri gairi ki rudu wani ba ni ba kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون duka waɗannan Allah yana ta faɗa ayoyi a cikin alkurani cewa lalle lalle kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa ko manzo Allah ce wa inna lil mauti la sakarat wa inna lil mauti sakarat mutuwa tana da ɗaci ɗacin mutuwa ba wanda yake jin ta sai wanda ya yi ta da a ce wani ya mutu ya dawo shine zai bamu labari amma shi ma annabi ya ce tana da ɗaci tana da fitintunu wani in ya zo mutuwar ba ta zuwa masa da kyau sai ya sha wahala sai ya sha wahala daga ganin mala'ikun da za su ɗauki ran mata shi hankalin ya gare shi ta ma mushkila in an tafi an tafi ba a dawowa in ka ga an dawo to kiyama ne za a tashi kuma ba san ranar tafiya ba ba wanda ya san ajalinsa kamar yadda idan kana tafiya baka san me yake bayan ka ba to haka baka san ajalin ka ba sai karan ji wannan wa daga zariya ya zo nan zariya ya zo sada zumunci ya karbi aron babur na dan uwan shi shi bari ya hawo ya shiga gari ya karɓi babur yana tafiya tar an bugo masa waya yana tuka babur da hannu ɗaya yana jin waya yana waya yana magana yana waya yana magana ka san gaskiya ne abin da road safety suka faɗa Allah saka musu alkhairi a nan kam duk lokacin da kana kana tuki kana rike da waya to hankalin ka fa ba akan tukin yake ba yana kan magana ne da kake magana da tunaninka duk ya koma can din bawan Allah nan bai duba bai komai ba kudu sai ya yanka haka ga trailer kuma ta shaƙu da fiman fetur da godo kudu ya yanka kuma suna dab da dab sai ya yanka kawai ba yanda zai dan trailer nan sai dai nike shi kurmus wallahi tallahi malam ya take shi take babur nan sai gawansa aka tattare aka ɗebe bai yi salatin annabi ba bai yi astaghfirullahi ba bai san zai mutu ba ba ciwo ba zazzabi ba atishawa ba komai to a cikin mu nan waye ne baya hawa babu waye baya tuka mota waye baya fita wani yana gida yana kwance kurum da yake adalin ya zo sai shi iyali kai na manta ban sayo muku biredi ba kar gobe mu zo muna neman biredi sabi ashe ajali ne ya kira shi biredi biredi da sun san haka ai wanda kada Allah sa su ci biredi a rayuwarsu gaba daya kawai ya kama hanya ya fita yana zuwa wani mai babur ya ɗebe shi kau ya buge shi ko shura bai ba shi kenan bai sayo biredin ba bai kuma koma kwanciya kan shimfiɗarsa ba su dai iyalan nan tsakaninsu da shi dai sai dai kawai suka ganshi a cikin likafani suka yi iya kukan duniyan nan kuma ya tafi na'am hakaza alhaya haka rayuwa take irin waɗannan abubuwan wallahi Allah yana mana ne ba wai dan baya son mu ba ko yana kin mu ba ana yana mana ne dan mu dau izina mu yi wa kanmu wa'azi ni din nan zai iya faruwa a kaina kai ma zai iya faruwa a kanka ba wani wanda ba wani wanda ya fi karfin haka to wani shiri muka yi kuma matsalar na gaya muku babban matsala fa shine ba mu san shi za mu mutu ba yau da Allah ya bayyana mana ranar da za mu mutu da shikenan mutu yana ɗaya ɗaya nutsuwa to matsalar ba a yarinta take ba ba a tsufa take ba akwai tsohon da ya shekara shekara ɗari da wani abu shi kansa Allah Allah yake samu ya tafi ma ya gaji yana da ɗansa matashi mai hali yana taimaka masa yana agaza masa Allah ya ɗora wa yaron ciwon ciki ana kai shi asibiti aka ce ya mutu aka dawo da gawar tsohon nan yayi kuka yayi kuka zubar da hawa yake cewa ke mutuwa da kin shawarce ni da baki dauke shi ba da ni kika dauka waye zai yi kaza waye zai kaza shi yake rike da gidan shi yake kaza ya kamata mu shirya wallahi kuma wallahi wannan rayuwar duniyar duk wanda kaga ya rudu da ita ka tausaya mashi wannan duniyar ba wallahi duk wanda ya fitina da ita wallahi ka tausaya masa saboda ba ta da babu wani abu mai daɗi a cikin ta babu shi kuma in akwai wani abun da ake tsammanin mai daɗi ne dan Allah a gaya mushi duk abin da ka sani wallahi lallabawa ne maleji ne mu yanzu ma mu nan ma mutanen Afirka ma da muke mukan a duniyar ma mu fa Allah ya rubuta mu ma cikin waɗanda ma suke wahala ne ma a rayuwar duniyar na'am ko daga ko in kuna kallace kallace ku duba kasashen da ake nunawa a labarai kasar kaza kasar kaza za ku kamar babu talauci a kasashen amma mu fa ko tafiya kai ka je wata ƙasa ka dawo ko Amerika ko Ingila ko Dubai ko China ko ina ne ka je ka dawo kana durowa a garin ku wallahi da ka san yadda ka san tashin kiyama aka yi daga airport tukuna za ka zo ka ga airport yadda ka san kurkuku babu wata ni'ima wahala kurum to me me me jin daɗin a ciki wanda yanzu duk rayuwar mu gaba dai ta gina gaba ɗaya za ka ƙare rayuwarka na farko dai kana tunanin tukuna za ka kai aure aure fa ya zama matsala wa mutane fa har murna za a zo ana ma dab Allah ya taimake ka ka kubuta ba ka yi wannan auren zama gurin zama gida yanzu ya zama mutane masifa gida ko a ƙauye ne in kana da gida murna ake maka yanzu mutanen da ba su da gidan zama a nan garin su suka fi masu gidan zama duk yan haya ne to wace irin rayuwa ne da gidan da zaka zauna ka kwanta da hakarkarinka da iyalinka baka da shi in zaka hada mutum ɗari sai ka ci sa'a ka samu mutum ashirin ko talatin waɗanda suke da abincin da zai kai su daga nan zuwa wata guda na ma faɗa da yawa ko Allah nake gaya maka in ma ɗan albashi ne mai ɗaukar albashin ma au yake au yake kai yanzu mala aka barka da rikicin tattasai da tumatur ma ya shiga ko ba da ku nake ba waɗannan duk ba kuma san ku ba kuma san ma me ake ciki ba a rayuwa dan dan ba ku san matsalar ta tafiyar tumatir ba duk wanda bai da aure kar ya kar ya yadda ya magana a nan yawa ina magana da da magidanta yawa tatta wallahi tattasai da tumatir kunu ya ishe ka tashi hankali idan ka zo ka ga ga itace kaji kaji da titin da Allah Allah ruwa mana fili a'a wucewa idan ka zo ka kayan miya an kasa kayan miya sai ka ji kana sha'awar kayan miya ta ta sai saboda ka san muhimmancin sa gidanka to wace rayuwa ce wannan wace rayuwa ne riga idan zaka sa dinki in zaka dinka kaya sai ka dade kana tara kuɗi kafin ka wannan in kuma kama- kana ma da kuɗin sai ka yi kuru sai ka yi kuru ba ta magana abun hawa kam subhanallah ai gaskiya ne guda ɗaya ne ai abu ne da in na kullum fiya muna nan haka muke rayuwa a ciki ni shi yasa nake faɗa kullum cewa wallahi mu da Allah ya rubuta mana rayuwa irin wannan to kukurin abin da yafi daɗi ka kama addini duk yadda za a yi kamsa salawat ka ta wuce maka salloli biyar ba a masallacin unguwar ku ka ta zuwa ya Allah haka kaddara ka ajiye dan Afirka kuma dan Afirka ma baki kuma bakin ma dan Najeriya sai kai ta hakuri to Allah ya mana mai kyau Allah ka bamu ka bamu ka bamu aljanna kuma ka bamu rabauta da gidan aljanna din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yace Allah ya ce adattu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar nayi wa bayina salihai na kwarai tanadi irin abinda ido bai taba gani ba sannan kunne bai taba ji ba zuciyar dan adam ma ta ɗarsa irin wannan abun ma ba taba yi ba na musu wannan tanadi manzo Allah ce wa qara'u in shi'tum ku karanta in kun ga dama fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun cikin suratul sajda manzo Allah yake cewa wa inna fil jannati shajaratun kun ga a cikin gidan aljanna akwai wata bishiya yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha mai abun hawa zai hau abun hawa yayi ta tafiya a karkashin inuwar bishiya kwaya daya sai yayi shekara ɗari bai gama da wannan inuwar ba Ba- baka gane ba baka gane ba a baka gane ba bishiya ce kwaya daya inuwarta ba wai ba mai tafiyar kafa ba mai tafiya da doki ko raƙumi ko alfadari ko ma mai abin hawa ya su kwane shi sai ya shekara ɗari bai gama wuce wannan inuwar bishiyar kwaya ɗaya ba wannan sai a gidan aljanna dama aka ce gidan aljanna in ka shiga haka zaka gan shi lilib lilib lilib lilib irin wato yanayi ɗin mai kyau sanyi da da babu zafin rana subhanallah ubangiji kai mana arziki mu dace to amma a nan fa ake neman ta sallah subahi wannan duk sanyin nan ka daure ka fita eh lokacin shiga bargo kenan je ka masallatai ka sha mamaki wannan karan yanzu ladane su zo su yi ihu su yi su gama wani ya ji an yi na farko ya ce kai ka gama an yi na biyu ma kai ka gama wala ya gama Allah mai kokari ne sai ya ji ana kadi kamata sallah zai murkushe ya fito haka haji to sai ka daure ka cije ka fito a haka din saboda kana neman wani wuri ne yana can aljanna kina Allah ya mana arziki da ita faman zuziya anin nar wa udkhila aljanna faqad faz duk wanda aka nisantar da shi da wuta aka raba shi da wuta ya shiga gidan aljanna ya raba wuta shi fa Allah din fa da kansa fa yace kai rabo fa ko baka ji ma mai gidan aljannan ne yace in dai ka samu aljanna ka dace shi wanda ya bin wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur to sai Allah yace kuma amma duk da haka akwai jarrabawa sai ce mi
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب na'am ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لتبلون في أموالكم وأنفسكم lallai za a jarrabe ku a cikin dukiyarku da rayuwarku gaba ɗaya wannan latubula wannan din ana nufin latukhbarunna lallai za a sa ku cikin jarraba wannan lam din ba lamun rantsuwa ba ce lamun takidi ce lallai tabbas amma tana da ma'anar rantsuwa din akwai ma'anar kasami din wannan latubula wunna nun din nan kuma nunut taukid ne li takidil kasam fi amwalikum za a jarrabe ku akan dukiyoyinku a ɗora muku annoba da fari da hasara in kasuwa su yi ta hasara manoma su yi hasara wa anfusikum Allah zai jarrabe ku akan kawo kanku bil amradi da rashin lafiya kala kala ciwon kai ciwon ciki ciwon kafa hawan jini ciwon suga ciwon menene duka Allah zai iya jarraban ku kuma shi ya ga dama da ulcer ma duka ita ma ko a sa ta ciki wasu malamai suka ce wa fi anfu wa anfusikum Allah zai jarrabe ku bi masa'ib al aqarib wal asha'ir Allah zai jarrabe ku da masiba na dangi na yan uwa ka ta gamuwa da bala'i a gurin danginka wani za ga musiba da Allah ya jarrabe shi yan uwansa yana cewa taimaka masa Allah ya haɗa shi da ‘yan uwa marasa kyau marasa kirki wasu malaman suka ce wa anfusikum da kawukanku da ‘yan uwanku abokanan zamanku kamar irin almuhajiruna da suka yi hijira ‘yan uwansu fa na jini wanda ba su musulunta ba suka yi ta sace kayansu suka yi ta kwace gidajensu suka yi hijira suka koma gurin manzan Allah suka yi ta musu azaba wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum lalle wallahi da tabbas haƙiƙa za ku ji maganganu daga waɗanda aka ba wa littafi kafin ku al-yahudu wan nasara kenan za ku ji maganganu wa min alladhina ashraku da mushrikai ma mushrikil arabi kenan za ku ji azan kasira cutarwa mai yawan gaske daga gare su anan Allah ya nuna mana ku yi haƙuri da abin da za ku ji daga kafirai da cutarwar da za su yi muku amma wa in tasbiru inda za ku yi haƙuri ala azahum akan cutar da ku da suke yi su cutar da ku da magana su cutar da ku da tattalin arziki su cutar da ku su kashe kuma wa tattaqullaha kuma kuka ji tsoron Allah shine wa tattaqu din ai wa tattaqu kuka ji tsoron Allah kuka kiyaye dokoki fa inna zalika min azmi al-umur lalle wannan min haqiqatil iman wannan shine hakikanin imani al'amura masu girma kenan kamar yadda imamu a ya faɗa Allah masa rahama wannan aya tana nuna mana za a jarrabe mu a rayukanmu za a jarrabe mu a danginmu za a jarrabe mu akan abokanan zamanmu kuma za mu ji abubuwa na cutarwa maganganu ma na ɓaci da baƙin ciki a tattare da kafirai to wannan ba ma maganganu ba har kisa ma duk ana nan ana ta yi shekaran jiya nan a filato wasu bayan Allah ɗaurin aure suka kama hanya suka tafi arnan filato suka tsare hanya suka musu kisan gilla kisan a billahi ka san abin da aka musu sai sun kama ka sai su ce ciro wayar ka ka ciro su ce danna ka buga ka buga waya gida ka gaya musu ka ce ga kanan a hannun arnan filato za su kashe ka yanzu gidanku su taho su zo su- su kwace ka dole a sa maka bindiga a sa ma adda a ce sai ka faɗi wannan kana faɗa su sara ka aka suka gutsutsura suka daddatsa su mummunan kisa sojoji suka ɗauko su suka kawo su aka dawo da gawakin wannan shine ta da rikicin da ya faru a jiya ne ko shekaran jiya jiya ma wani daban ya faru ai yanzu rikici a filato na goma sha ɗaya kenan na goma sha biyu rikici-rikici na kace-kace na rayuka ana ta hasarar rayuka rikicin na goma sha biyu kenan kuma a jiya din a tsakanin jiya da shekaran jiya cikin kwanakin nan kuma an bawa shi gwamnan ticket shi ne kuma zai yi contesting a pdp shi zai zama gwamna kuma second tenure saboda shugaban kasa mai malafa ya ce shi shi ne candidate ɗinsa akwai wata mata kafira tana nan ita tana faɗan gaskiya ta ce mataimakiyarsa ce ta ce duk rikicin nan da yake faruwa a zo a bincike ta shi yake jawowa shi yake kukullawa ake wannan rikicin ya kamata a duba sha'aninsa ka duba wannan dipiti ɗinsa ce fa ina jin ya kamata a yi ta ɗan rufa masa ko don za a shiga sakan tenuwa ma ta ɗan samu a wuce da ita amma gaskiya ce guda ɗaya amma waye ma ya saurare ta waye ma ya saurare ta waye saurare ta rikicin kashe mutanen duk su ne sau nawa aka je an kakkashe mutane shi da kansa gwamnan ne je yana duba yana yana cewa mutane wai ya ga wai wai wai wai an kokkone gidaje abu ne yace yake cewa wai ya ya ga gidaje a kone bai ga mutane ba wannan arnan wannan tsinannen nan amma duk da haka babu abin da aka yi set din wanda ya kamata a yi impeachment dinsa dan bai bai cancanta ya zama abu na mutum ya za a cire shi tunda kasar ma haka take shi ma mai gidan nasa mai malafan shi ma Najeriya ta fi karfin sa ba inda zai dace to duk ran da kwam ne gaba daya kuma wani abin da zai baku tsoro yanzu a siyasar kasar nan bari ku ji duk binciken da za ku yi duk inda ake kuka da gwamnan ko dan majalisar ana ganin mai matsala ne mai matsala ne ana tunanin ga wani kirki ya fito a zaɓe shi duk yanzu an ba da labari wallahi ba wanda ya ci a cikinsu na banzan su suka ci tu wani gurin ma ɗan giya ne aka bawa ɗan giya ɗan luwaɗi ɗan koken kaji ko ɗan kwangilar ƙwayoyi wallahi shi aka bawa yanzu shi aka bawa tiket ɗin shine zai zama gwamnan kun yadda ko ba ku yadda ba kuma zaben yanzu ba a yin shi ina yan demokradiyya masu kira kan demokradiyya ba a yi a yanzu ma wannan wannan primary elections din da aka yi a ji a bincika ina je ga ba a yin zaɓe ba a yi ba a yi ko shekaran jiya nan wani zaɓe na yan majalisu da aka yi na yan senate primaries din fa da aka yi ta yi a jihohi da dama wallahi ka san me suke yi wallahi malam wanda ya fi rasa kunya da rashin mutunci shi yake ci wani da saboda tsafin renin wayo fa delegate din da aka ba da sunanakin su za su yi zaben gaba ɗaya sai aka canja su da aka zo zaben kawai wasu ne daban ba waɗancan delegate ɗin da gwamnati ta ce su za su yi ba kawai su aka zo da su kuma aka ce su za su zaben to wannan mai ma sauki ne suka zo da makamai bindigogi wukake gariyo yan farauta yan daba yan sara suka yan area boys yan wane ne samihin bi mashita ambace su duk abin daga dama su aka kawo aka tsaye da su a gurin aka ce duk wanda ya zo ba wani zai jefa ku kashe shi abin da aka yi kenan anan nan jihohin arewa dinnan anan kuma an gama kudu suka zo suka yi suka yi zaben suka gama suka dandan gwala masu kawai aka yi ihu eh eh eh ko kawai bai fi yan awanni ba aka sana a gidan rediyo aka ce wani ne ya ci wani ne ya lashe primaries da wannan demokradiyar wannan wallahi gaskiya ba a wani adalci kun ce mutane su fito su yi rijista su yanki kati kun ce su zo su zaɓi mutumin kirki kuma ba a yin zaɓen kuma ba kwa yin komai ba kwa gyarawa kawai sai a barka cewa ka rubuta petition za a duba a gani kaza kaza kaza ka to shi kansa gwamnan ma da ya wuce shi ma ta wannan hanyar yi ya zai saurare ka alƙalin shi ma da zai je shari'a shi ma yana yana tunanin kujerarsa malam wannan fa ita ce demokaradiyyar Najeriya a duk duniya fa babu inda demokaradiyya ta lalace wa irin Najeriya kai barin gaya muku abin da arnan Amerika da Ingila suka faɗa suka ce demokaradiyyar Najeriya Allah ya tsine mata albarka shekaru hudu da suka wuce haka suka faɗa suka ce tsinanniyar demokaradiyya ita ce tsinanniyar demokaradiyyar Najeriya kafira ce shegiya tsinanniya ta Najeriya la'ananniya saboda ba a yin gaskiya a cikinta babu gaskiya a ciki babu babu gaskiya babu gaskiya zaben ba an ce a zo a demokaradiyya dan a ba wa mutane yanci ba menene demokaradiyya din ne government of the people I for the people by the people ko ba shi bane ba mutane su tsaya su zaɓi gwamnatin su wanda suka ga ya dace wanda suke so suke ga zai musu adalci to yanzu in mutumin banza ne yake shugabantan ku to dole in zai sauka wani mutum banzan zai ɗauko irinsa wanda zai kare interest ɗinsa da bukatarsa shi zai ɗauko ya dasa muku kuna so ko ba kwa so kuma abin bakin ciki da bacin rai shine sai dai illa nadiran duk wanda yake da gwamnati a hannunsa ba a kada shi shine abin damuwar to mai malafa ma ya- ya ce shine kaftin ya gaya gwamnoni karara ya ce na ce kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ba ku yi ba ku sani fa I am the captain me ake nufi da captain shine direban jirgin ba ba- ba suna baya ba shi yana gaba yi ba so kuke ku je ku sauka lafiya ba to ba sai ya kai ku eh, airport ba ku sauka ya je ya afka ku cikin kududdufi Allah ku akwai je je- jefa ku cikin duwar watsu ku baje gaba daya jirgin gaba daya ya fashe tunda ba ku ba shi haɗin kai ba wannan ita ce demokaradiyyar to me za mu yi addu'a ita ce kurin ta sauran mana shi yasa kun ga ƙasar nan babu abin da ya dace da ita irin tsarin musulunci Ah, to shi ne tsarin da babu jayayya a kai in mutum ya magana a duba ƙur'ani in yayi jayayya a duba hadisi in yayi kaza a lalumo maganganun malamai a dasa shikenan shi ne kawai abin da ya dace ina ma da muna da hali muna da ƙarfi to gashi nan dai haka ake ta tafiya ana ta murɗawa ana ta mur- wani fa ka san me yace yace ha yace 2011 ayan gama da ita yace now we are planning for 2000 and nawa kenan zai zama and and and and, and 14 and 15 we are planning for 2015 we have already started We- mu- yace sun gama da 2011 tun yaushe an gama zaben gwamnoni yan sanar duk wanda ma zai je sanar ma tuntunin an aika musu congrats tantinin da ni ne da kai muna yi "Oh, oh, oh, eh, wane." kana da kana shirme baka san ma ina ake ba to eh, dan Allah dan Allah in ana wannan ya za a samu zaman lafiya babu babu to sai ku yi hakuri Allah ce wa in tasbiru wa tattaku in kun yi hakuri kuka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to shikenan kaidin su da makircin su ba zai cutar da ku da komai ba haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa muna fatan Allah sa mu cika da imani kuma Allah ya fi mana kurakuran mu ya sa aljanna ita ce makomar mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa Allah ya mana rangwame assalamu alaikum tu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na farko dai ana buƙatar yan uwa da su taimaka da addu'a dangane da yan uwa musulmi da suke garin Plateau a yanzu haka dinnan suna buƙatar addu'a kuma matsananci addu'a dangane da halin da suke ciki babu kwanciyar hankali babu natsuwa da su da 'ya'yansu da iyalansu wasu an kakashe musu mazaje wasu an kakashe musu 'ya'ya wasu an kashe musu iyaye wasu sun fita ba su dawo ba wasu kuma suna filin daga to akwai buƙatar wannan wantaka din ta musulunci mu rinka tunawa da ita kar mu yi shiru kawai tunda wai mun ba a nan garin abin yake faruwa ba sai mu yi- sai mu sai mu yi shiru mu zuba ido kada a yi haka da Allah idan kun tashi da daddare ku yi musu addu'a Allah taimaki musulunci Allah kuma ya bata zaman lafiya zaman lafiya nan ita fi komai muhimmanci idan babu zaman lafiya babu abin da za a iya yi har addinin ma bai zai yi ba da haka mu samu zaman lafiyan shi ya fi komi a bar kowa ya yi addininsa bar kowa ya yi addininsa da haka a yi musu addu'a Allah ya taimake su musamman garin ukur barnar ta fi yawa a can ta kashe mutane sosai don jiya ko jiya na buga waya muna magana da wani dan uwa ya ce ya an kai wajen awa biyar ana ɗauki ba daɗi awa biyar babu ma jami'an tsaro sai dai kawai sojojin 'yan kan da mobile din kan mobile na kan din su suka shiga suka yi ta harbe mutane mobile da uniform na mobile in ma ba na kan din bane na gwamnatin ne dai yawanci arna ne da suka yi ta kashe mutane suka yi ta kashe mutane suka yi ta kashe mutane ba kai saka fada da mobile ba inda yana da makami kuma babu inda zai je a binciki harkashinsa a ina ya barar da shi haka suka yi ta yi wa mutane abin ba a cewa komai abin akwai abin tausayi kwarai kwarai da gaske wannan waya buga waya jiya din wajen karfe biyar haka biyar da wani abu yace yana ji yace dai karan bindiga zaka ji bau bau ana ta kiran sallah a wani wuri ana cewa ku dakata kar ku gudu kar ku tsorita ku tsaya ku kare rayukanku da iyalanku ku yi kaza ku yi kaza yara suna ihu mata suna kuka kai ba cewa komai kuma an kasa yin wani abu rikici rikici yau sau goma sha biyu babu ba abin da gwamnati kuma yanzu a haka din ana na ana ta farauta mu mu ba da ƙura ko mu daɗa tura su kuma su tafi ba sa mana komai ba za su yi magana ba idan ba shi ne a gaban su ba ai ba rayu kansu ake kashewa ba kuma wanda yake barnar ma shi aka goyi baya ya daɗa wucewa ci gaba wanda wannan ya kamata a- a koya mai ladabi a kore shi kafin ma ya gama mulkin amma yanzu shi aka ba wa tiket kuma zai daɗa wucewa kuma yan uwansa arnan ma fa ba su yarda da shi ba Allah ya sauke ubangiji Allah ya tsare musu rayukansu kuma Allah duk wanda ya dauki ransa Allah ba shi ladan shahada da Allah malam me hukuncin shafa akan safa wajen alwala ya halatta akwai hadisai da suka inganta mal albaniya magana akan su almasu alal jawrabain shafa akan safa har ma littafi akai amma hukuncin shafa akan safa shine kafin kai shafa akan safa sai ka yi alwala da kafin ka sa safar sai da kai alwala sai ka ɗora safar to alwala ta gaba in za ka yi ba sai ka cire safar ba kurin shafa za ka yi saman da haka kamar nan ne kan shafar safar sai ka shafa kawai shi ke ba kuma sai ka shafa ƙasa ba wannan ya halatta hadisi kuma ya zo a kai wanda yake da sha'awar musamman lokacin sanyin nan zai iya yi sai ya yi malam da Allah ya hukuncin wanda aka aka ba shi kuɗi don ya zaɓi mutum a wajen zaɓe ina ganin kamar ya karɓi rabonsa ne a matsayinsa na ɗan Najeriya saboda irin shugaba- cutar da shugabanni suke masa na farko dai harkar zaɓe a yi zaɓe ka zaɓi wani mutum ya shugabance ka sai an baka kuɗi wannan bai kamata ba bai dace ba a ce sai an baka kuɗi za ka yi yayin da kuka mai da zaben sai da kuɗi za ku yi to za a ba ku kuɗi ku zaɓi mutumin banza ma kenan kwata kwata ba magana kuɗi gwanda ma ku nuna mutane kuɗin su ba komai bane to amma wasu malaman suna ice hali daga cikin su akwai malami na malam Ja'far Allah masa rahama kuma malamin ku kuma a cikin ijtihadin sa a fahimtar sa yana ganin cewa da a baka kuɗin ka ki karɓa kar a baka ka zaɓi wani saboda kuɗi ka zaɓe shi fatawar da yake bayarwa kada a baka kuɗi ka zaɓi wani saboda kuɗi amma in ya ɗauko ya baka ka karɓi kuɗin ka yi amfani da su kuma ka zaɓi wanda ya fi shi cancanta ka karɓi kuɗin ka cinye kuma ka zaɓi wanda ya fi shi cancanta to matsalar kuɗin tana da wahala yanzu da kuɗin ake harka yanzu a tayan delegate delegate ɗin nan da za su yi zaɓen ko shugaban ƙasa ko waye wallahi su yanzu kaka su ne ta ta- ta- ta- take ci miliyoyin kuɗi ake raba musu wannan ya zo ya ba ya raba naira miliyan miliyan kaza wannan ya raba naira kaza wannan da ya ji labari sai ya zo ya ninka an ce wani ya je ya raba wasu naira miliyan goma sha sha wani da ya zo sai ba da hamsin hamsin ya ce idan ya ya ce in ya karo muku kuma ku gaya mun ni kuma zan ninka ta ce ai ya san duk abin da ya zuba zai ɗebo kayan shi duk abin da ya zuba zai ɗebo kayansa su kuma yanzu bala'in da 'yan delegate suke ciki kenan kuma ba a san su ba kamar aljanu sai kaɗan wanda malamai ya kamata su yi ta hudubobi akan 'yan delegate su yi ta wa'azzuka akan 'yan delegate duk abi kasar da ai ta kai musu dan su ne ummul aba'isin da za su jefa al'umma bala'i yanzu a cikin ƙasar nan na'am dan su ne za su yi saboda wani mugun tsari wai wai sai an yi wai wai primary election wai kuma ba kowa da kowa zai ba kun a nan ganan ne ma aka aka ake shirya rashin mutunci ai wasu tsararru ne kawai za su fitar muku da wanda za ku zaba din ku yanzu dai ƙuri'ar ku ba ta da amfani wani ne zai fitar muku ga wanda za ku zaba to damun ba tsarin Allah bane tunani ne fa na dan adam duk demokradiyyar nan ga baki ɗayanta min alifiha ila ya'iha tunanin dan adam ne daga A zuwa Z kawai tunanin dan adam ne yaya za a yi tunanin dan adam dan adam ko ya zama sadid ya zama daidai ai ba zai yi ba ba ta da wani amfani sai sharrin da take jawo mutane kurin Allah dai ya jarrabe mu ta zama mana alal larurati ala kakai yawwa wannan ba Allah yake ce malam an haramta yin ciniki a a lokacin da liman yake yin hudu ba ranar juma'a to wannan ya hada da mutumin da ya dauko dan a chaba ya kawo shi gindin masallaci ya zare kudi ya biya shi a'a bai hada da shi ba ai wannan kun yi cinikin da shi kafin can kawai wannan ka ba shi hakki ne to shi ma abin da ya fi dacewa din kafin ka zo gurin ka biya shi dan kada ma ku yi magana eh dan kada ma magana ta ratsa amma baya cikin ciniki din Allahu alam wai wani bawan Allah wai yayi wa wata yarinya wai ciki subhanallah subhanallah ka san yanzu wannan shine abin da yake yaduwa da yawa yara yan mata ba da yawa ana musu ciki yanzu da yawa kuma wanda baka tsammani wani ya aure wata ta zo masa gida ya ga cikin da dan tudu tudu ya dauka koshi ne sai ga ta fara tufe tufe ya ce ya aka yi ashe ciki ta zo masa da shi subhanallah ila bai wasu kuma zubarwa ake yi in an yi cikin sai a je a zubar sai a kawo maka haka baka sani ba to wannan ya nuna cewa wajibi ne na farko kamun amsa fatawar iyaye su sa ido akan 'ya'yansu mata ita mace ɗan nan kuke ganin rauni ne kamar takardar nan ne biyan na ga dama zan juya ta na ga dama in kifa ta haka na ga dama in tsayar da ita haka in na ga dama in muku haka da ita haka mace take ba ta da wahalan sha'ani kuma duk girmanta dan annabi ya ce naqisatu aqlin wa din suna da tawayar hankali da tawayar addini shi sa yanzu yanzu a yaudare ta a lalata da ita to zaman lafiyanka da kai da 'ya'yanka kurun karka bata ta sake rashin barinta ta sake na fantamawa da walayawa da wancan jeki gurin wannan hadari ne hadari ne ka batta ta rinka fantamawa nan za ta jawo maka bala'i ka duba wahalar da kake sha wajen tarbiyyar yarka tun daga cikinta aka haife ta wajen yayanta wajen kai ta makaranta ka gama mata wahala kurin wani dan banza ya zo dare ɗaya ya zo ya kwanta da ita ba ta hanyar aure ba ba baka sani ba baka bashi izini ba babu sadaki yayi lalata da ita ya sa mata ciki ya tafi ya bar maka ita ya barka da tasku da bakin ciki a ce yarka ta yi zina amma wai an ce wai ku kula da so ku ce wai ya tsananin addini ne wai ya tsanani ai baya kawo kaza zamani yana canja al'amura ka kula da ita batun ma aike ta je ta nan je kinan je kinan ko tallaba ta taso ba wallahi ka hakura talaucin ka gwanda ka je ka yi faskare ka kawo musu akan wannan tallan da za ta je nawa ne za a kama yarinya a fili kaga an kama ta ana rungumanta wallahi a fili a karara a bakin titi wallahi namiji yaro zai rungume yarinya suna kokawa da ita tana bani kuɗi na kaza kaza ya rungume ta yana abin nan da ita nawa ne yanzu yan matan ɗakin samari suke zuwa shi zai buga waya ce ke za ki zo ne in ba za ki zo ba kawai ki tafiya ki ni na gaji jira ita za ta zo ce dan Allah kai hakuri ina zuwa ɗakin sa za ta je ɗakin sa za ta je ɗakin sa za ta je kuma duk ƴaƴan mu ne akwai lalacewa da ya wuce wannan me amfanin zuwan ka masallaci kana ta ɗiban uban carbi kana zuwa masallaci kana abin nan ka je ka bar ka bar yarka tana tana tana abin nan gaskiya ne kuma akwai rashin mutuncin da wani irin wani ya zo ya keta alfarmar gidanka alfarmar gidanka to wallahi wasu zanen a soran gidansu ake da su a soran gidansu saboda tsabar wulakanci a sauran gidansu akwai mutumin da ya zo ya same ni yana kuka yana zubar da hawa ya same ni wallahi na ce me ya same ka ce malam na cikin damuwa ne na ce me ya faru kuka ya hana shi magana na ce kai kan kai mace ne ka to ka zo fata kana ta kuka ni na san wahayi ake mun zan gane me yake damun ka Allah ya sa yana da karfin imani na ce me ya faru ya ce gaskiya yarinyar da na aura ne kafin ta zo gidana yace sun yi lalata da ita ta ma zo ma da da cikin wajen wata wata biyar cikin wajen wata biyar fa wata biyar fa na ce iyayen ba su sani ba su gane ba wai ba su gane ba to wai an ɗaura masa aure ne da ita a haka shi ne je wani guri ya je wani malami yana wa'azi yana cewa auren bai yi ba kuma yanzu gashi nan ta ma suna zaman kuma yanzu ba a wuce wata biyu wata uku ba ciki ya daga ya rasa inda zai sa kansa shi ya kore ta ce ba cikinsa bane kuma ya san nasa ne ita ma ta san cikinsa ne nace to kai ya akai akai haka yace wallahi malam wallahi ina gaya muku ya koyi uwana kun ji ne muku rantsuwa shi din yana kukan yace malam ka rinka wa'azi wa iyaye da suke ba da dama ana hira da zance da 'ya'yansu cewa su sa ido yace malam a cikin gidansu na mata cikin nan na ce yaya a cikin gidansu ya ce a gidansu kokowar gidansu idan mun zo akwai wani ɗaki a baya ɗakin ɗan uwanta nan ake tura mu kafin na zo an gama gyara mana da gado da komai da wurin zama ya ce suna zaune suna hira suna zance suna zance ya ce wallahi shi ya fara shiga jikinsu ya ce da kanta ta fara neman shi da kanta ta fara neman sa yace yana janyewa yana janyewa tana yaudararsa kuma yarinya ce karama ya shekara goma sha yace kawai sai da aka kai lokacin da da baya iya taɓa ta kurum sai zaman kurum ba wani abu bane taɓa ta sai da ta zo da da kansa koyaushe sai da in bai zo a zancen nan ba in dai zo zancen nan sai sun kwanta da ita yace wallahi a cikin gidansu yace ban farga ba ita ma bata farga ba sai bayan wata ɗaya wata biyu sai suke nuna min cewa fa gaskiya tana jin tana da juna biyu muka ɗora hannu muka yi tasko muka rasa yadda za mu yi mu zubar da cikin nan tace dole a gidansu za a gane to sai suka yi ragon azanci suka ce aje a yi aure kurin haka yace yasa freja aka yi musu aure a haka to wai yanzu ya zai yi ka san mu daman da masu fatawa sai an yi tabargaza za a zo a gaya maka sai an yi tabargaza za a zo a gaya maka ya zai na ce ya za ka yi ai ba wani abin da za ka yi abin da za ka yi ka haƙura ka batta kurin ta haihu kuma aure babu shi a tsakaninku na'am la taqrabannaha kada ka yadda ka sake kusantarta ɗayan biyu zan gaya maka ko dai ka haƙura ka batta a gidanka ka rufa wa kanka asiri ka rufa mata asiri amma zai tonu nan da wata ɗaya biyu ta haihu in ya so in an tambaya aka yi ta haihu ka ce a rufa muku asiri ɗanka ne sai ka je ka nemo waliyinka da waliyinta a sake sabon ɗaurin aure ko kuwa ka ɗauke ta ka kai ta gidan babanta wannan kukan da kamun ka je ka masa wannan kukan ka ce masa an yi kuskure ya maka afuwa ya fi masu rike yarsu in ta haihu a sake sabon daurin aure yanzu ba za a daura aure ba za a daura aure yanzu ba tunda ai akwai ajiya a cikin cikinta kuma wannan dan ba a same shi ta hanyar shari'a ba to garku yi mamaki da wani ya tambaye wani abu makamancin wannan ana yi da yawa ana yi da yawa in kun za ku da gobe da Allah ku je gidan yara na asibitin Nasarawa nan nan daura da gidan asibitin Nasarawa akwai gidan yara a gurin ku je ku ga yara jirajirai kanana kanana ƴaƴan Hausawa Hausa Fulani wanda duk yaran mu ne mata suke yin zina in sun yi ciki kurin su je su zubar da su a je a rince su a duke su kai suna nan suna nan kuma duk wannan sakaci ne ya mutum yarsa tana makaranta wai ta tawaye da abokinta wai ya rako ta wai daga wai secondary wai wai wai classmate ɗinta ne ya rako ta har gida ko ya ɗauko ta mota in tana jami'a ya ɗauko ta mota wai ya kawo ta in za ta tafi a zo a ɗauke ta ko za ta je unguwa gidan ƙawarta sai ta buga waya saurayi ya zo ɗauke ta a mota ya kai ta ko kuma wani abu kana gani kai mai gida wataƙila ma da kayan gemu a tattare da kai wai wai wai an yi magana iyaye mata wai ai farin jini ne Allah ne ya mata farin jini akwai wanda aka mata magana bagin ciki ake mata Allah ya bata farin jini to je ki je ki bagin ciki ake mata Allah ya bata farin jini haka wata uwar ta faɗa to wai shi wannan wai tambayin da yake wai wai wani ne yayi wata yayi wata ciki wai to yaya magana aure wai wai zai aure ta koko dai haramun ne aure ta har abada babu aure eh zai yi aurenta mana amma sai in ta haife cikin ko kuma in cikin ya zube ta yi istibra'i kenan wannan cikin sai ya rabu da ita dole na'am da bai mata ciki ba in bai mata mata yayi zina da ita bai yi mata ciki ba shi ma istibra'i za ta in ta yi jini ɗaya aka tabbatar da mahaifa ba komai sai ya istighfari ya tuba sai ya aure ta to wai to wai dan zai ci gado ko kuma ba zai ci ba zai ci gadon ba A- akwai sabanin malamai dangane da dan zina zai ci gado ko ba zai ci gado ba dan zina kala biyu ne dan zina kala biyu ne wannan ita ce fatawar da na ajiye ta tun satin da ya wuce ban amsa ba dan zina kala biyu ne akwai dan zina wanda uwar yawo take yi karuwa ce mai yawo ta je ta samo cikin ta haife shi wannan kaga ba san waye uban shi ba kuma duk wanda za a liƙa masa ba lalle bane ya itirafi ya yadda cewa na shi ne to wannan ba zai shiga dan uban shi ba bai da uban ai to amma akwai dan zina wanda yake kamar dan daduro wannan mutumin shi ne yake lalata da wannan matar shi shi kadai ha shi shi kadai shi ya yi mata cikin kuma ya yadda cikin nasa ne ita ma ta yadda cikin nata ne nasa ne ya faɗa ya yadda ita ma ta yadda sai aka haifi ɗan wannan zai ci gadon shi zai ci gadonsa saboda ai an san waye uban magana ce mai tsawo amma dai a takaicin takaicewa za mu samu wani gabar karatu wata mu tattauna ta ce mai faɗi ba matsala duk hadisan da suka zo suke magana akan cewa dan zina bai ci gadon ba hadisai ne zaifai a'a batun batun jingina masa da wannan wani abu ne daban amma cin gadon shi wannan wani abu ne daban idan ka ce ba zai ci gadonsa ba wace dalili da wani dalili a kamar ya ba aure ai ba sharaɗin ya ci gadonsa ba ne sai din da aure ɗa kasancewarsa ɗa nasa ne shine zai ci gadon shi maniyinsa ne nashi ne ko ba nashi ba ne alwaladu lil firash wa lil ahir al hajar matar da take aure ta fita ta je ta yi zina wannan tana tana ƙarƙashin auren wani idan an haifu ɗa za a danganta shi ne ga wannan wanda take kwanciya da shi amma wannan fa shi kadai ne yake zina da ita shi kadai ne yake zina da ita shi kadai ne yake zina da ita ba wanda yace zai zai zai ci zai ci gadan sai ba da hujja abin zai ci gadan ba yanzu wani ayan zalunce shi ba uban shi ba ne ubansa ne sai dai ba a same shi ta hanya ta me ba ta shari'a wannan wani abu ne kuma daban amma dan gadon su zai ci gado amma abu ne mai sauki insha Allah ta'ala za mu kawo matsalar da hujjojin waɗanda suka ce ba zai ci ba da hujjojin waɗanda suka ce zai ci an kuskure ne an kawo ta cikin ciki ƙarshen tambaya wannan matsalar mun tattauna akan ta kwanan nan a masallacin Usman bin Affan karatunmu na Sahih Bukhari na Asubai da muke ran asabat har bincike an yi an ta zuciya wato an kai ruwa rana an yi wane ne da sauransu saboda an riga an saba cewa dan zina ba zai ci gado ba dan zina ba zai ci gado ba amma mutane suna cakuda abin ne guda biyu wancan kam wanda damun ba a san ubansa ba damun ba zai ci gado ba uban da bai yi itirafi da shi ba bai yi dukiya nan sama ne ba zai ci gado ba amma yanzu wannan fa wannan nashi ne shi ya faɗa nasa ne uwar mata ce nata ne kuma su hatta malaman da suka ce dan zinan bai zai shiga da ba sun yadda sun yi ittifaki cewa uwarsa zai gaji uwarsa a to ka ce aure ne ko dattijo ka ce sai da aure to ya aka suka halatta masa ya ci gadon uwarsa da aure ta zame shi in ce in tambaye ka me yasa suka ce uwar zai ci gadon uwar ka ce min saboda babu shakka ai ita kan dole nata ne daga jikinta ya fito ko ba ka bane kenan wannan ya nuna cewa wancan ma abin da yasa aka ce bare shiga da sa ba saboda akwai shakkan nasa ne ko ba nasa bane to wannan kuma ya ce nasa ne ba wanda ya sadu da ita sai shi a ga iyaka alayya alwana din ko barta bashi na san ban gama gamsar da kuma ba gama gamsuwa ba amma amma za mu zo za mu fafata insha Allah ta'ala daga ƙarshe akwai sanarwa ɗan uwa ala nan ma malam malam awwal ai ba mu gama ba me zai hana shi yi me zai me zai hana dan zina limanci shi kaga dakata wai lalle malamai sun faɗa cikin malaman fiqh sun ce sun ce ba zai ci ba zai limanci ba sun ce ba zai limanci ba ne saboda ana ganin kamar asalinsa akwai shakka akwai wani abu makamancin wannan amma sai in tambaya in ce idan shi ya yi sallah shi shi kadai ta yi to duk mutumin da in shi kadai ya yi sallah ta yi to in ko ya ja wani ta yi sannan kuma abu na biyu shine shin shi me ya laifinsa da za a ce wai in ya limanci wai ba na bi shi ba yana da laifi ah shi ba kawai gani yayi ya jiro duniya fa sai da wani laifi um, a takaicen takaicewa na san na san akwai yan yan graduates za a yi ta yi za a yi ta faɗa a ce kaza a ce kaza amma dai za mu zo da bincike na ilimi insha Allah ta'ala za mu zo da bincike na ilimi duka da rayukan waɗanda suka ce zai ci da rayukan waɗanda suka ce bai zai ci ba kar ku je ku ɗora sai mun kawo mun baje dalilan kun ji su sannan ko mu kawo dalilan waɗanda suka ce zai ci ɗin in yaso sai mu yi hukunci amma dai ni wannan shine fahimta ta kuma shine ra'ayina kuma wannan ita ce fatawar da nake bayarwa kuma zan kare ta kai kuma da zaka bada wajen sai kare ta wannan ba Allah mai mai hulan nan da fari da baki Allah rama gashi nan wato ban so na faɗa ba saboda na san da nauyi duk zaman da muke duk bakin da yake jan nan wallahi bai da aure to amma dai alhamdulillah an zuju alhamdulillah ka san shi aure mutunci ne ba fata ne bai da mutunci ba cewa ne aure mutunci ne kamala ne insha Allah Allah ya masa Allah ya taimake shi ya kubutar da shi daga wannan kangi da kuke ciki na wahala na marasa aure da zaman sanyin nan da ake ciki sanyi duk gauro yanzu ya ya shiga akwai sanyi to Allah Allah ya taimake shi ya masa arziki ya taimake shi ya samu aure da zai insha Allah ta'ala ranar asabat bi idhnillahi ta'ala da safe misalin karfe 11 in kaga dama ma bayan 11 da minti biyar ka buga masa waya ga jiyaya insha Allah za a za a za a daure shi za a daura masa aure abinda ake da bukata addu'a a Gombe za a yi masa auren me tsada ya je dako saboda tafiyayya ce kaga kaga wannan mai wahala ce da a nan garin ne da sai a ce kowa da kowa ya je a can garin Gombe za a je za a daura masa wannan auren insha Allah tabaraka wa ta'ala kawai dai abinda ban sani ba ranar litinin din ko zai samu zuwa karatu ko bai zo ba Allah wa alam da haka abinda ake bukata a yi masa addu'a a bashi hutu ko Allah ba ta zaman lafiya Allah sa albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik